Ka gama ne?
Eh.
Duk kun gama? A nan ake sa? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na Alƙur'ani mai girma. Muna cikin suratun Nur, muna kuma kan ayata goma sha ɗaya. ayar da take magana akan wasu masu kiran ƙarya wadda ubangiji ya ce wasu jama'a ne daga cikin ko daga cikin waɗanda suka kago ƙaryar kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wannan yayi dogon rubutu mai yawa amma ina ganin idan mun fahimce shi kawai za mu faɗa yana sai da kayan motoci ne da wasu ɓangarori haka na kamar safiya pat to shi ne yake maganar a cikin abin da zai cire zakka yaya zai yi abin da ake yi shi ne wanda yake kasuwanci da kowane irin kaya ne inda ya halattacce ne a shari'ar Allah kuma lokacin cire zakarsa ya yi to zai lissafa wannan kayan da yake sayarwa a farashin sari sai ya hada da kudin da yake hannunsa sai ya raba da arba'in ya ba da ɗaya shi ne abin da ake yi dama zakka sai ta shekara inda ba amfanin gona ba ne na dabbobi ma sai sun cika shekara idan an samu nisabi kuma cikar kana da nisabi a hannunka misali gobe za ka cire zakka kuma yau ka saro kaya wannan kayan da ka saro duk sai ka lissafa shi akan sarin da kai da sauran kayan duk da kake sayarwa sai ka haɗa lissafin da ruwan kuɗi sai ka raba da arba'in sai ka ba da ɗaya na ganin kamar an gane abin da nake nufi aiko wadda ma da yawancin waɗanda suke gaba na kawo ba su da kuɗi ko idan da yanzu zakar ana magana ta kai miliyan goma sha sha ɗaya ko sha biyu sha biyu kaga wannan shi ne nisabin haka kuma yanzu in ka rufe ƙofar nan kace kowa sai ya nuna miliyan sha biyu ya fita na ganin wato akwai masu dadewa a ciki kafin su fita yawa wato amma dai muna roƙon Allah ya ba kowa arziki eh Allah ya kawo na halal in Allah ya dade kamar na amsa tambayar inda ban masa amma dai ina ga hakan yake nufi to shi wannan yace yace assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya malam to wannan ne ban gane me yake nufi malam idan Allah malam dan Allah muna muna son a jawa maza kunne to ai ni ma namiji ne sai a zo a ja min kunne tukunna yanzu ni ma ina cikin waɗanda za a ja ba kunne to ban san waye bai ja mana kunnen ba tunda an ce a jawa maza kunne ah da kuma malam shi ma da aka turo yana cikin maza yanzu na ga takardar za mu ajiye sai mu zura idanu mu game jan kunnan ai kowa da ya san abin da ake nufi ko abin da ta ambata din ina ganin mace ce ta ce malam dan Allah muna son a jawa maza kunne akan idan sun ce suna son budurwa in taƙi ko kuma ta nuna akwai wanda take so sai su je su yi mata asiri su ce su ce ta yi auren su gani ko kuma in ta samu saɓani da mutum sai ya mata asiri akan haka ana yin hakan din ko? tambayar ku ake yi aka ce wai ana yin haka ko ba a yi yawwa to kaga da tunda an ce tana ana yi to ta faɗi gaskiya kenan ko to sai dai da cewa ta yi a ja ma wasu mazajen kunne amma a ja kunnen maza to wataƙila ai har wanda ya zo kika ce kina son nasa ma ya kamata a ja kunnensa to amma dai abin da za mu ja hankalin mutane shi ne su fa sani rayuwar nan da ake yin ta wata aba ce wacce take tattara abin da ɗan adam ya yi kuma zai girbe shi gobe kiyama idan dai cewa wata yarinya za ta ce ba ta son ka wani take so to kai haƙuri za ka samu wata wanda take son ka ai haka duniyar take shi za a matan Allah ya yi su kala-kala ya yi mazan kala-kala yi wani dogo yi wani gajere yi wani baki yi wani fari yi wani kyakkyawa yi wani kuma gashi nan mummunan ka shine kyakkyawan wani a lokacin haka Allah yake yin wannan abu kuma duk Allah ya yi kowa da sayista kowa da kufu'insa wanda ya dace da shi haka a matan za ka je kai kake son ta amma ba dole ne tana son ka ba haka kuma wata za ta tsaya kai ɗin take so kai kuma ba ka son ta haka rayuwar take tafiya so abinda muke ba da shawara shi ne a daina zuwa ana wani tsafe-tsafe ana shiga bokanci saboda wai kame yadda ita kuma yanzu ba mai aurenta shi kenan kai kana ganin kamar ka tsira ba ka tsira ba wallahi na farko dai tukunna tsafin da ka je kai ma sai da ka zama kafiri sannan kai saboda haka manzo Allah ya faɗa domin yawanci wanda za su maka irin wannan bokaye ne kuma kafin ka tsira sai ka kafirta to ina cin riba ita ba ta aure ba kai kuma ka zama kafiri ina cin ribar ka ai baka ci riba ba saboda haka kaga ita in ba ta auren ba ba hakkinta ba ne kai ne ka jawo sanadiyar misalin ba ta yin ba har yanzu alhakin akan kai ke kuma gashi ka zama kafiri shi kenan ita kuma kaga ba za a kama ta da abun nan ba ka zalunce ta kawai ka zalunci kanka da kanka so ka bi Allah kawai in ta ce ba ta son ka rabu da ita akwai wata kuma tana nan neman ka take ido a rufe ba shi kenan ba amma ka ce za ka je ka yi wani magani ko za ka yi wani karfa ko sihiri ko wani abu mai kama da haka a ce wai ba za ta yi aure ba haka za ka ga wani koma ta ya rabu da ita zai ce ba za ki auren ba za mu ga yadda za a saboda yana da wasu bokaye a zaune wanda wai duk wanda ya zo ba za a shirya da shi a auren mu aka sha wahala wallahi a lahira Allah ba ruwansa wallahi kawai kamo ka zai yi ya kuma kashe kai dawo da kai gare shi kuma sa'an nan dole ka yi bayani ka kiyaye kanka maza su kiyaye kansu su ma matan akwai waɗanda suke yi wa mazan asiri ai duka ana yi saboda haka za ga wata ita kullum baka san ta ba ka san dalili ba da dai sai ka ga an yi maka nakiya eh to ka ci ka ci musifa eh mana duka ba abin da ba ai to rayuwa ce wacce an saki Allah shi yasa ake shiga irin waɗannan abubuwa amma inda mutum ya dogara da Allah zai samu matsala ba zai samu sauki ne Allah ya kiyaye a daina da Allah kada a cuci kowa malam ya ce ni ne kirista take bi na bashi bashin kudi naira ɗari biyar na je shagon kai mata kudin na samu tabar shagon kuma malam ban san inda zan same ta ba yaya zan yi in biya ta na gode hanyoyi biyu ne na farko tun da kaga shagon a rufe ka tambayi makwabtan shagon akwai inda su suka santa koma ba kawai cewa za ka yanzu ba ka samu abin nan idan ka tambayi shagon ko mai shagon wadda ya ba ta haya ɗin misali za a samu inda take tunda ka iya zuwa ka karɓa to kuma dole ka ɗauki nauyin nema don ka je ka karɓa to kawai ba wadda ka je shago an ce maka ta tashi shi kenan to sai ka tambaya ina ta koma balle a yanzu wanda za ka iya cewa su baka namban wayanta wanda suke kusa da gurin da wuya ta zauna a shago har shekara guda ko wani fiye da haka duk inda ta koma a ce makwabtan gurin ba su san inda ta koma zai yi wahala saboda haka ka bi wannan hanya to idan suka ga suka yi haka suka yi hakan din sai ka je kuma baka same ta ba ko ka samu labarin ta mutu to har yanzu akwai ƴan uwanta ko mutuwar ta yi dole za a samu ɗan uwanta don ba za ta zauna a guri a shago a zauna tsawon wannan lokacin ba a san wasu ‘yan uwanta ba kuma ba zai yi a ce dukkan ‘yan uwanta sun mutu ba take tare da ita gaba ɗaya a rasa inda take ta haka akwai yadda za a yi ka samu to bisa ƙaddarawa kuma a ce yanzu an rasa ɗin to kuɗin ka je ka saka shi a wurin da zai amfani dukkan al'umma ba kai ba in ana gyaran lambatu sai ka saka su wannan shine abin da za ka yi domin kai ba mallakar ka bace wanda kuma kudin ba na wanne wanda za ka yi masa sadaka ba amma sai ka saka shi akan inda zai ma kowa amfani ba a nan muka yi karatun ba a can muka yi cewa wanda ya ridda dukiyarsa bai tulmali take koma saboda kowa zai amfana da ita to kai ma sai ka saka ta a ciki wannan shine abin da za yi Alan dan Allah ina so a samu a samu a addu'a ni da mijina, Allah ya azurta mu da aiki mai albarka muna ta oh suna neman aikin ne ashe ba an samu ba ne ko? Allah wato Allah ya azurta mu da aiki mai albarka muna ta nema shiru na gode Allah ya sa a dace amin to wato suna ta neman aiki amma shiru ba a samu aikin bakin aikin ne ya shiru ko kuma dai a'a yanzu suna son dai in aikin ne ya shiru to ya kamata ya magana idan kuma Allah ne ya shiru to shi kenan sai a roƙi Allah ya buɗe hanya na ga kamar shi ne maganar ko? to Allah ya ba da yadda za a yi za mu je kan karatunmu da innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم na'am لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
ubangiji tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina lalle wadanda ja'u bil ifki suka zo da kiran ƙarya usbatun minkum jama'a ce daga cikin ku. la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi zaton cewa wannan abun sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum ba haka ba alheri ne inji Allah likulli imri'in minhum kowane ɗaya daga cikinsu maktasaba min al-ismi abinda ya aikata na daga zunubi yana gare shi wallazi tawalla kibrahu wanda girman kansa yasa shi ya juya ya bada baya lahu azabun azim yana da azaba wacce take mai girma a gargashin wannan aya shekaran jiyan can muke magana akan abin da ya shafi yaɗa labarin ƙarya da kuma wasu abubuwa da suke tayarwa na shi yaɗa labarin ƙarya ɗin. Mun yi maganganu jiya musamman akan sharrurukan da suke cikin waɗannan al'amura. To yau abin da za mu yi magana shi ne tun da mun ji sharrin da yake ciki, to yaya musulunci ya yi ilajin wannan matsala. Ma'ana ya za a yi mutumin da yake social media ko yana son ya ɗora wani labari da waɗanne abubuwa ya kamata ya kula da su saboda ya zama hanyar da ya aiki za ta iya kai shi zuwa ga aljanna domin aikin kamar yadda na gaya muku aiki na wanda yake da kaifi biyu za ka iya sayan wuta da shi za ka iya sayan aljanna da shi kuma ba na jin yanzu wanda ya ƙera waya ya haɗa ta ya yi ta haka a tsammanin ya yi ta ne don ya taimaki addinin musulunci a ya yi ne don karan kansa amma kuma musulunci ya zo yana amfana da abu ko haka nan waɗanda suka buɗe wannan facebook ɗin da sauransu jiya dai kun ji dokta ya fara baku abin da ya sa wato masu facebook din masu kai kun dai ji abin da yasa suka kafa abun amma yau abin da yasa suka kafan shine yake gudana a cikin facebook din ko kuma wani abu ne daban yake gudana akwai abubuwa daban-daban waɗanda suke ta gudana amma ya musulunci ya ɗora maka yadda kai za ka yi ka kubuta hanya ta farko addal islamu zalika sulukan marzulan munafiyan lil akhlaqin nabila والسجايا الكريمة والمثل الأولية التي جاءت بها وحثت عليها شريعتنا الغراء من الاجتماع والمحبة والمودة والإخاءة والتعاون والتراهم والتعاطف والصفاء abinda musulunci ya kirga maka ka zamanto a kansu abu na ɗaya yace na farko musulunci dai ya hana ka shiga duk wani tsari wanda zai jawo maka zargi ya hana ka shiga duk wani tsari wanda zai sa ka samu zunubi ya hana ka duk shiga wani tsari wanda zai sa ka kaskantar da al'ummarka ya hana maka shiga wani tsari wanda zai sa ka ci mutuncin wani munafiyan lil akhlaqin nabila duk wani tsari da ka san wanda zai iya kore maka dabi'a wato dabi'a kyakkyawa ya saka ka cikin mummunar dabi'a ya da ƙarya mummunar dabi'a ne don haka kenan musulmi ko da zai yi social media to sai ya sani cewa musulunci ya haramta masa cin mutuncin wani kuma ya haramta masa duk wani abin da zai cire shi daga ɗabi'a mai kyau ya kai shi mummunan ɗabi'a musulunci ya hana sajayal kariba ka zamanto mai hali nagartattu wal masalul uliya ka zamanto mai ba da misali maɗaukaki wanda in an ganka za a ga karimi ne kai wanda shari'a ta zo da shi kuma shari'ar musulunci tamu wadda ta zamanto tsarkakakka mai haske tana buƙatar haɗa kai tana buƙatar tausayin juna tana buƙatar ƙaunar juna tana buƙatar saka ‘yan'uwantaka tana buƙatar yin taimako tana buƙatar attarahun rangwame wata atuf tana kuma son yin tausayi wasafa tana son ka zamanto mai wankikkiyar zuciya ba mai gillu da wani ba to kaga waɗannan sifofin misali musulunci ya saka kaso ba kuma duk abin da ake yadawa bane ya tattaru akan wannan wanda watakila mai yiwuwa ma zai zama babu ko ɗaya ina fata dai an gane shi sa malai ce wahal sha'i'at shin yada labarin ƙarya zai iya baka kyawawan ɗabi'untan da muka ambata? Zai iya bayarwa? Ba zai iya bayarwa ba. To, sai ka zaɓa, ga abinda musulunci yake son ka zama, ka yi shi da kyawawan ɗabi'u irin wannan, ga kuma abin da yada labarin ƙarya yake jawowa. Wanne za ka zaɓa a ciki? A matsayinka na mutum musulmi? dole ka zamanto a cikin harkarka ta social media akwai ɗabi'u masu kyau kana da ba da misalai maɗaukaka cikin misalan wadda shari'a ta zo da su saka soyayya a tsakanin mutane saka ƙauna a tsakanin mutane ƙara dangantakar uwantaka a tsakanin mutane taimake kemiya wajen ci gaban al'umma sannan tausiya mai ita al'umma ɗin rangwame da kuma buɗaɗɗiyar zuciya wanda ba ka da hasada da kowa wannan shi ake son ka zama da shi a social media musulunci ya baku ko bai baku ba ya baku ko wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu da ake son ka kula da shi idan za ka yi social media hazzarar islamu min algiba musulunci ya tsoratar kada ka yi giba kada ka sa abin da zai ambaci wani da mummunan abu domin annabi ya ce al-ghiba ashaddu min az-zina giba ta fi zina sannan giba kuma ita ce zikiru akaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da baya so a social media kana rubuta abin da wanda kake magana da shi baya so to idan kai wannan kai giba kamata yi ka gyara tsarin social media ɗinka ya zamanto abinda musulunci ya tsoratar da kai na daga giba karka yi shi walwaqi'atu fi ardad fi arad kuma ka ji tsoro musulunci ya tsoratar da kai cikin afkawa mutuncin mutum zo ka dora foton wani mutum kuma kai masa zagi a karkashin sa wannan ka afka cikin mutuncin wani musulunci ya hana ka daga cikin matakan da musulunci yake so ka bi shine kada kai wannan wal kadhib kuma kada ka yi ƙarya a cikin labarin da za ka ba. Walbuhutan kuma kada ka tsago abin da ba a yi shi ba ka ɗora ma wani. Wannamima bainan nas kuma ka daina yaɗa annamimanci a tsakanin mutane. Annamimanci kuma shi ne ɗauko labarin wani ka kai ma wani ta hanyar ƙarya, ta hanyar ɓacal. Shi ma duk yana faruwa ko? Ba faruwa? Yana faruwa cikin social media. kisa malai ce wahalin sha'i'ati illa kazalik yada labarin ƙarya ba abin da yake jawa sai waɗannan abubuwa yasa ka kai giba yasa ka ka afka cikin mutuncin mutane yasa ka kai ƙarya yasa ka tsago maganar da ba haka ba ka kuma yada annabimanci a bisa fiskar bata mutane idan kai wannan ka saba ma addininka na uku daga cikin abin da ake so social media su kiyaye shine amara bi hifzil lisan shari'a ta umurce ku da kiyaye harshe wa abana khuturatul kalima kuma musulunci ya bayyana hatsarin kowace kalma da za ka yi ta cin mutuncin wani wa harrama alqaz kuma ka sani musulunci ya haramta yin kazafi ka kago wani abin da wani bai yi ba ka dora masa sannan wa harrama al-ifk ka sani musulunci ya haramta kagan ƙarya wa tawa'ada kuma yayi alƙawarin yin azaba ga rawaji sha'i'ati bil azabil alim mutanen da suke yada maganganu dan tada fitina a tsakanin mutane musulunci yayi alƙawarin azabtarwa a kansu ya faɗa cikin alƙur'ani yana cewa innal ladhina lalle waɗanda yuhibbuna suke son an tashi alfahishatu su yada alfasha fil ladhina amanu cikin waɗanda suka yi imani lahum azabun alim lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah Allah ce suna da azaba mai radadi a duniya wato da kuma lahira Allah soke na hudu abinda musulunci yake son ka kula da shi idan ka zo social media za ka sake wani sako abinda ake so ka kula da shi shine an yuqaddimal muslimu husnal zanni bi akhihi al muslim abinda ake so shi ne ka yi wa musulmi ɗan uwanka ka gabatar wa musulmi ɗan uwanka kyakkyawan zato misali ko da kuwa wani ya faɗi wata magana kuma so kake sai ka yi comment a dole a cikin comment ɗinka ya kamata ka rubuta ka ce muna da tsammanin kyakkyawan zato ga wannan labarin ba haka yake ba amma dai a bincika to ka faɗi faɗin Allah don Allah cewa dama in an zo da labari a bincika to ka yi abin da ya kamata ala ta'ala Allah yake cewa laula in sami'tumuhu mai yasa lokacin da suka ji kiran ƙaryar nan da ake ta yadawa zannal mu'minuna mai yasa mu'minai ba su yi zaton mazansu da matansu bi anfusihim khaira su yi makansu zaton alheri wani ya ɗora labarin ƙarya me ya hana kai ka yi wa wanda aka yi makarya ɗin nan zaton alheri me ya hana shi ne wancan abin da muka ambata son zuciya da kake da ita ko ƙiyayya da kake da ita akan wannan ko siyasa ta haɗa ku ko wani abu na tattalin arziki ko jahilcin da kake yi na baka san ƙarshen abin da magana za ta dawo da shi ba na fata dai an fahimta shi yasa me yasa Allah ya ce da kuka ji ba ku ce muna zaton alheri ga muminai da kawo da mu ba wa qalu ku ce hadha ifkum mubin wannan kiran ƙarya ne a bayyane a fili Allah ya sake faɗa malaki cewa wa sha'iatu wa sha'iat mabniyatun ala su'i zan yawanci social media dukkan su mafiya rinjaye 70 cikin 100 an gina su ne akan zato duk ɗan comment ɗin nan da ka sani masu comment ba su da hakika a mafi rinjayen lokaci kawai suna yi ne akan zato inda za ka kira mutum ka ce yanzu za ka iya rintsewa da Allah abin nan da kai comment haka ya faru zai ce a nima haka na gani to haka ka gani ka ba dalili ba ba zai zama dalili ba shi yasa mala yake cewa mafi yawan abin da yake gudana a cikin social media zanna so mummunan zato ake yi kuma Allah ya hana wannan yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ijtanibu kaseeran min az-zann ku nisanci mafi yawa daga cikin zato inna ba'd az-zanni ism sashin zato zunubi ne وقد أخرج الشيطاني في كثير في صحيحهما إمام البخاري ده إمام مسلم sun fitar da hadisi min hadisi aba huraira daga hadisin aba huraira Allah ya dada shi manzo Allah yake cewa iyyakum wazanni na hane ku zato fa inna zanna domin shi zato akzabul hadis shine zancen da yafi kowanne zama ƙarya an gane wala tahassasu wala tajassasu ku daina bincike kuna ta tone tone kuma a social media ana yin wannan ai ta tone-tone ana ta bi ana ta bi ana ta bi wala tanafasu kada ku zamanto kuna competition wajen bibiya wane ne zai iya tono laifin wane a gane laifinsa kada ku zama wannan wala ta hasadu kada ku yi hasada wala ta bagadu kada ku yi kiyayya wala ta dabaru kada ku yi yaudara annabi ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto kawai bayan Allah ne ƴan uwa social media suna yin wannan wasu dai suna yi amma wasu ba sa yi na biyar hassal islam musulunci ya kwadaitar da ɗan social media wani abu ala tasabbuti wa tabayyun kafin ka sake labari kafin ka yi magana a kansa musulunci ya kwadaitar da kai ala tasabbuti ka tabbatar sai ka tabbatar kafin ka yi magana wa tabiyin ka nemi bayani fi naqlil akhbar wajen dauko labarinka musulunci yana kwadaitar da kai wannan wa an yatluba almuslimu dalil sannan musulmi ya nemi dalili kafin ya sake labari in an yi akan wani ka nemi dalili na wanda ya sake labari me ya hujja akan wannan labarin da ka dora mun ga kai posting yanzu amma menene gaskiyar abin da kai ka tabbatar ka nemi dalilul burhani ala ayyati sha'i'a a duk wani labarin da aka sake a facebook a duk labarin da aka sa a social media ka nemi wanda ya sake shi tukunna sai ka tabbatar kafin ka yi shi saboda fadin Allah Allah ce ya yi allazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani in ja'akum fasiqun bi naba'in yace idan fasiki ya zo muku da labari a nan fa labarin da ka ɗora sunanka fasiki har sai ya tabbata gaskiya ne tukuna za ka zama ba fasikin ba amma kana ɗorawa in dai baka tabbatar ba baka yi bincike ba to sunanka fasiki a wajen alkur'ani ashe fasikan suna da yawa fasikai suna da yawa malam shi yasa Allah ya ce fatabayyanu shine fatasabbatu ku tabbatar ku yi bincike ku haƙiƙance ku tabbatar kafin ku sake domin idan ba ku yi bincike kuka tabbatar ba sai kuka sake an tusibu qauman bi jahala to za ku samu wasu mutane da jahilcin rashin bincike sai kai magana akan mutum kai ta rubutu ka la'ance shi ka faɗi duk abin da zaka faɗa sai daga baya sai jahilcin kai bayyana ashe abin nan ba gaskiya bane to daga nan kuma me zai faru da kai fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari kuna nadama akan abin da kuka yi nadama za ka yi ta yi saboda ƙarya ce kawai ya ƙaga ya ɗora an gane ko na shida akbar subhanahu wa ta'ala Allah ya ba da labari tsarki ya tabbata gare shi da ɗaukaka kai ɗan social media ko bai yada labarin ƙarya Allah ya ba da labari cewa annal insana lallai mutum mas'ulun amama Allah azza wa jal Allah zai tambaye shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ya ba da wannan labarin wa muhasibun an kulli sagirin wa jalil kuma ka sani za a yi maka hisabi akan abin da yake karami da babba duk abin da ka rubuta ka dora za a maka hisabi na ka dan social media musulmi dole dai ya san me zai yi sai Allah ya ce ma yanfizu min qawlin babu wani lafazi da zai fito an gane ko illa ladayhi raqibun atid face akan wannan lafazin akwai raqibu ka san ma'anar raqibu wani mala'ika ne wanda aka rataya maka a kan kafaɗaka kullum kana tafiya da shi ma'anar raƙibu shi ne ya taraƙaf yana sauraron ka yi magana sai ya rubuta duk maganar da za ka sai ya rubuta ta kaga ko an goge na social media an yi deleted to shi dai nasa yana nan in dai ba tuba kai ba sai dai in tuba kai amma don ka yi deleted ma to baka tsira ba a wajen mala'ika tunda ka riga ka yi lafazin sana ko wani mala'ika shi kuma atit halarce yake duk motsin da kake shi ma yana kallo saboda haka Allah ya bada labari a gaya maka cewa duk kalmar da ka sake da duk abin da ka faɗa za a tambaye ka shi shi yasa ya sake faɗin a wata ayar yana cewa idh talaqawnahu bi alsinatikum yace lokacin da kuke fitar da maganganun da harsunan ku da alƙaluman ku da rubutun ku wa taquluna kuna faɗa bi afwahikum da bakunan ku ma laysa lakum bihi ilmun abinda ba ku da ilimi kawai wani ne ya sake kai ma kake magana akan sa ba ilimi Allah ya ce wa tahsabunahu hayyina ka gama rubutun sai ka dauka abu ne mai sauki ka gama shi kenan ka sake Allah ya ce wa huwa inda Allahi azim abinda kai a gona mai girma ne inji Allah zan tambaye ka jama'a kuna fahimtar waɗannan kalmomi ko maganar tana da girma a gun Allah ya ce ka gama kwastin ka yi komai sai kana tsammanin maganar mai sauƙi ne dariya ma kake yi ai wallahi mun masa ai mun yi kata-kata da shi sai kana dariya kana tsammanin abun mai sauƙi ne Allah ya ce ina wa huwa inda Allah azim a wajen Allah mai girma ne wato ma'ana ido zai raina fata don Allah zai tsaye da kai ga mutumin ga ka kuma zai tambaye ka ka ji tsoron wannan ranar ka ji tsoron wannan lokacin gara ma ba kai postin ɗin ba ya fi maka alheri na bakwai na hal islam kai ɗan mai ba da labarin ƙarya ko mai tura social media musulunci ya yi halin atba'ahu waɗanda suke binsa musulunci ya hana 'ya'yansa akwai kuma 'ya'yansa waɗanda suke social media ko? to musulunci ya hada ƴaƴansa an yutalliqul kalama ala awahina wato shine ka rinka sake magana kuma kana kallanta mai sauki musulunci ya hana kawai wayulghu uqulahum kuma ya zamanto suna wasa da hankulansu inda kulli sha'i'a duk lokacin da aka watsa wani labari aka yi posting ɗinsa mummunan labari to sai ga kowa wani har lafazin dariya zai rubuta irin wai yanzu an samu abin da za a yi caccaka za ka caki kanka wallahi yace suna wasa da hankulansu suna faɗan wasu maganganu wa tafkirahum inda kulli za'i'a dukkan wani abin da aka watsa shi sai ga suna tunani kowa zai fito da nasa labarin a kansa wani ya faɗi mummuna wani an yi sa ya faɗi mai kyau auyan saƙo wara a kulle na'il ko kuma ka gansu suna jawuwa suna biyayya akan kowane mai furuci da ya furucin da bai dace ba za ka ga ana ta komen wa yusaddiqu qawla kullu da'in kuma suna gaskata dukkan maganar wani wanda ya da'awa duk wanda ya kago abin da ya kago ya sake sai kaga suna gaskata wannan maganar marikin wanda ya fita daga cikin hanyar layin da ya dace akhraja imamu muslim imamu muslim ya fitar da hadisi fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga aba hurairah Allah ya da shi manzo Allah yake cewa kafa bil mar'i isman ko kuma kafa bil mar'i kadhiban dukan su ruwaya sun tabbatar kafa bil mar'i isman ya ishi mutun zunubi kafa bil mar'i kadhiban ya isa mutun ya zama tataccen makaryaci an yuhaddisa bi kulli ma sami'a duk abin da kaji sai ka zance a kansa to ka shi zama cikakken makaryaci kuma wannan abun ya ishe ka zunubi saboda haka dole kowa bai sake labari a social media in dai duk abin da ka gani sai ka yi to ya ishe ka zunubi kuma ya ishe ka ƙarya duk abin da ka gani sai ka yi comment a kansa abu na takwas irja'ul amri li ahlil ikhtisas musulunci ya umarce ka idan an yi postin ɗin labari ko an sake wani labari ka mayar da al'amarin zuwa ga ma'abota wannan abin da suka yi istishasi a kansa. Ma'ana idan an sake labari ne akan wani, samu wani ka tambaye shi, zai maka bayanin yadda abin yake. Fama yanzu saboda Allah duk abin da aka sake a social media, kana neman wadda aka sake maganar a kansa, ko haka kawai kake comment. tambayar ka ake kaji gurin ya yi itmar saboda da yawa mutane sun shiga cikin wannan harka suna shiga cikin mutuncin mutane ba tare da sani ba ku rage Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni idan wani al'amari ya zo wa mutane na daga aminci awil khawfi ko al'amarin ya zo da tsoro azau bihi kawai sai su ci gaba da yatsawa ka duba yanzu kamar Allah yake saukar da wannan ayar duk abin da ya taso in na aminci ne za su kutsa idan abin na tsoro ne a za'o bihi za su ci gaba da yaɗa shi da baza shi da fastin ɗinsa walau rudduhu da za su mai da shi abin ilar rasuli zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah kaga da kafin kai comment sai da ka shawarci manzon Allah mai manzon Allah ya ce ka sake ƙarya akan wani ai da ya hana ka tuntuni ko da ka koma wajensa to amma ai baka koma wajensa gaban kanka kake yi wa ila ulil amri minhum kuma da sun mayar da al'amarin zuwa ga ma'abocin al'amura a cikinsu la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum da sun samu ilimi akan abin da suka yi istinbadi suka sake ba tare da sun yi bincika ba da za ka koma wajen wanda aka yi labarin a kansa da za ka samu wani ilimi shaikhu sa'adi wani malamin tafsiri ne yake cewa haza ta'adibun min Allah yace wannan ladabtarwa ne wanda Allah yake yi ma bayinsa an fi'lihim ghayrul la'ib akan aikace aikacen da bayin suke aikata wanda bai dace da Allah ba kuma bai dace da mutuncin su ba kuma bai dace da shari'ar Allah ba to sai Allah ya ladabtar da su yace kada su yarda su saki yada labari in ba sun koma ma wajen labarin inda ya fito ba wa annahu yanbaghi lahum malai ce ai ya kamata gare su idza ja'ahum amrun min al-umur idan wani al'amari yazo daga cikin al'amura al-muhimma wadanda suke da muhimmanci wal masalih al-amma da kuma abin da ya shafi maslaha ta al'umma ma ya ta'allaqu bi sururil mu'minin abin da yake yayi alaka da farin cikin mu'minai aw al-khawf alladhi fihi musibatun alayhi ko kuma akwai tsoron samuwar musifa a cikin wannan abun da dai sun yi abin da ya kamata an ya tasabbatu su bincika su tabbatar wala yasta'jilu bi isha'ati zalikal khabar kada su yi gaggawa wajen yada shi wannan labarin kada su yi gaggawa wajen yada shi wannan labarin bal ba haka ba yaruddunahu ila rasul su mai da al'amarin zuwa ga manzon Allah to idan ba manzan Allah kuma ya kamata a mayar sai a kuma yar zuwa ga hadisan manzan Allah wa ila ulil amri minhum ko kuma zuwa ga malamai da suke cikin su ma'abota umurni da abu mai kyau da hana munanan ayyuka su da ahlur ra'ayi wal ilmi ma'abota tabbataccen ra'ayi da ilimi wal aqlu alladhi da ya'rifu dal masalih kuma suna da hankalin da suke sanin maslahar al'umma abin da zai kyautata al'umma wa bidduha da kuma abin da zai zamanto kishiyar kyautata al'umma din fa in ra'aw fi idaatihi maslaha idan malamai ko hadisan manzon Allah suka ga ya da wannan labarin akwai maslahar al'umma wa nashatan lil mu'minin da kuma akwai tada nishadi da saka farin ciki wa mu'minai wa sururan lahum da kuma ba su farin ciki wa taharruzan min a'da'ihim akwai kuma tsare su daga barin abokan gaban su to fa'alu zalik su aikata haka kamar yanzu wani dan social media ne ko dan yada labari kawai dan ya ga labari zai je tambayi malami kuna yi tambayar ku ake ba ku yi gaban kanku kuke yi ko wato kuka bar manzon Allah kuma kuka bar ma malaman ko kuma kuka bar mu abota hankali da suka san maslaha amma kuka ci gaba da yin abinku fa in ra'aw laysa min al-maslaha idan malaman ko masana wannan abun suka ga babu wata maslaha a ciki aw fihi maslahatun ko kuma a cikin sa akwai maslaha walakin mudirratuhu cutarwansa tazidu ala al-maslaha akwai abin da zai zamanto maslaha ce amma cutarwar za ta fito a cikin wata fi maslahar to shi ma duk da haka lam yuzi'uhu kada ku watsa irin wannan labarin wa kam min isha min isha'atin da yawa daga cikin yada labarbarun ƙarya kana bil imkani talafi sharruha bi su'ali ahli al-ikhtisas yana kasancewa sharrin sa yana faruwa ne saboda ba a tambayar ma'abota wannan bangaren balle su ba da shawara kowa kawai dorawa yake abu na tara wanda shine na ƙarshe التفكر ɗan social media ɗan yaɗa labarin ƙarya wanda ba gaskiya ba mala ya ce attafakkur fi awaqibil isha'a tsaya ka yi tunani kafin ka yaɗa labari wace musifa za ta jawo maka ka tsaya ka yi tunani kafin ka yi comment kafin ka faɗi abin tafakkur ka yi tunani fi awaqibil isha'a wace bala'i wannan yada labarin da kake zai jawo maka wa audatun marratan salisa kuma kafatina me zai dawo maka da shi idan ka sake me zai jawo maka wani lokaci alqur'ani ya faɗi abin da zai jawo ma yace an tusibu qauman bi jahala ka zagi mutum ka ɓata mutum a social media ka faɗi duk abin da za ka faɗa amma bi jahala ba ka da haƙiƙanin yayi wannan abu ba ka da tabbas wace irin musiba ce ta wuce wannan ka zagi mutum bai baka san dalili ba ai ba musibar da ta wuce wannan sai dai ka jira Allah kuma wataƙila ma bai ma san ka ba sai Allah ya ce fatusbihu zaka waye gari alama fa'altum nadimin akan abin da ka yi ko a nan duniya ko a kiyama sai ka yi nadama wallahi sai ka yi nadama ko a nan duniya halla tafakkarta shin kan ka yi tunani fi da ta'ijil isha'a wajen yada labarin ƙarya da kake yadawa shin ka yi tunani kuwa me zai biyo baya halla ta dabbarta fi awaqibiha shin ka yi tunanin ƙarshen al'amarin me zai faru duk waɗannan ka yi tunani jama'a ko dai haka kawai ake yinsa haka kawai ake yi ko akhiran mala ce a ƙarshe ayyuhal habib duk da abin da mala ya gaya maka yace ya kai wanda nake kauna yanzu ina ganin kamar kaunar ka ake ake gaya mako ayyuhal habib ya kai wanda ake kauna kuma ake shiryar da shi ake kokarin kawar da shi daga kan sharrin da yake nema ya yaba makansa kansa ihzar yace ka ji tsoro la ka ji tsoron gamuwa da Allah akan bata wasu mutane an takuna ka kasance antal intilaqati li kulli sha'i'a ka ji tsoron ka zamanto kai ne mai daukan labarin ƙarya kai posting ka tura ka dora shi a can ka ji tsoron wannan yace wahzar ka ƙara jin tsoro fa ina ga ma ka ji tsoro an takuna marujan lihazihi sha'i'at kada ka zamanto mai tada fitina da wannan abin da kake yadawa fa idza ma sami'ta akhi muslim idan baka ji wannan ba abin da nake giya ma ka kiyarda da shi to zaka girbi abin da ka shuka ko ka ba da labari mummunan abin da ka ji baka tabbatar ba fi majlisin am aw khas ka ware wani majalisa kawai ko group ka dora ko kuma ka sake ma dukkan mutane ba a group ɗinku ba shine khas au am akwai group naku kana dora musu labarbarun ƙarya ko kuma ma ka sake shi a duniya gaba ɗaya au qara'atahu fi mujalla ko kuma labarin ka ɗauko shi ne ko a wata mujalla ko a jarida au internet ko kuma ka ɗauko shi na a cikin kafar yada labarai ko? Au shahidahu fi qanatil fudaiya ko kuma ka kalle shi ne a wata tasha wanda baka tabbatar ba. Au sami'tahu fi iza'a ko kuma ka ji shi a rediyo. Wa kana ma sami'tuhu yata'allaqu bi jihatin muslima. Kuma ya kasance wannan abun yana da alaka da wani abu da addinin ka ya hana ka, ya hore ka ya hana ka yin wannan abu. To, za ka ɗauki nauyi abin da ka aika ba zai zame maka farin ciki ba ko ka yada shi ta naƙusin li akhin kana tauye darajar wani aw tuhma ko kuma kana tuhumar wani mutum fala tasta'jil fi taqabbul kada kai gaggawa wajen karban irin waɗannan labarbaru da ake yadawa a social media kuma kai gaggawar yada shi kada kai wannan wahdar ka ji tsoro tardidul isha'a maimaita yada labarin ƙarya wani ba sau ɗaya yake postin ba zai yi kuma ya sake ɗaukowa yi zai yi kuma ya sake ɗaukowa yi to ka ji tsoro mala yace al-isha'a duna istifham aw i'tiran fi tardiduha ziyadatu intishar laha ma iswa itaf ba'd bal kaseer min al-kadhib alayha da yawa daga cikin ma waɗannan abubuwa kawai ƙarya ne kawai ake yaɗawa ba abubuwa ne masu kyawu ba mafiya rinjaye ƙarya ne wa tafiz bil khabar li nafsika ka kiyaye kanka da labari da kanka la tanqulhu li ghayrika kada ka tsora shi zuwa ga wani ka tin baka san kansa ba ma anna alladhi yanbaghi an yabqa fi nafsika huwa adamu tasdiqul khabar abin da ya kamata ka ɗora ma zuciyarka da karan kanka ka tsare kanka shine kada ka gaskata wannan labarin kada ka gaskata shi kada kuma ka tura ma wani tunda ba ka da tabbas li'annal asal domin asali kamar yadda muka ambata ihsanu zanni baka kyautata zato abinda kuma ake so shine ka kyautata zato ga musulman ƴan uwanka hatta yasbuta bil burhan wad dalil wal adillah har sai abin ya tabbata maka da dalili da hujja da komai da gaskiya saboda qadiya din qadiya ce ta addini addini ne yake hana ka waɗannan abubuwa wal mas'ala mas'alatul hasanati was sayyi'at ɗayan biyu ne a cikin abin da kai ko dai ka samu lada ko ka samu zunubi idan ƙarya ka tura za ka ɗauki zunubi a ƙarshe bala ya ce yana baka shawara falyuhafis kullum minna yace kowane ɗayan mu ya kiyaye ala dinihi ya kiyaye addininsa ya bi dokokin addininsa wa watanihi ya kiyaye ƙasarsa da jawo mata bakin jini da faɗin abin da basu dace ba wa ummatihi ya kiyaye al'ummarsa ya sama mata daraja wal yuhafiz kullum minna kowane ɗaya daga cikin mu ya kiyaye ala hasanatihi a bisa kyawun ayyukansa sai mala yace وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون duk wani azzalimi da zai tula labarin ƙarya da sannu zai juya zuwa lahira kuma bai san inda Allah zai juyar da shi ba nan ya kamata mu aje inda wannan kalmar ta ƙarshe bata baka tsoro ba da sannu kowane makaryaci da yake yada ƙarya da sannu zai juya majuyar da bai san majuyar da Allah zai juyar da shi ba ko ga sani wallahi ka daina yada labarin ƙarya ba social media kake ba ko menene ka daina ka daina yada labarin ƙarya baka san wace majuya Allah zai juyar da kai ba gobe kiyama ko ya tashe ka cikin azzalumai muƙaryata ka ji tsoro Allah ya taimake mu Allah ya kiyaye a nan za mu aje insha Allah sai kuma gobe aji mu da wani faifayin na daban.
Salatu wassalamu ala rasulillah. Kuma ta salamu alaikum wa rahmatullah. Malam Allah saka da akai da Allah dora a mizan. Akwai wani bawan Allah shekarun jiya ne to alkur'ani guda biyu ya ce na da bukatun alkhairi Allah biya masa.
To Allah ubangiji ya biya.
Akwai wanda ya turo guda uku shi ma ya ce na da bukatun alkhairi Allah ubangiji ya biya masa.
To shi ma Allah ya biya bukatun.
Akwai akwai Professor Sadiq Gombe ya turo kayan marayu kanana na mata guda biyar da maza guda biyar da yaji na maza guda uku da alkur'ani guda biyar shi mana da bukatun su na akwai da fatan Allah ubangiji biya Allah ubangiji ya biya Allah biya bukatun akwai wani ban Allah ya turo ne da rubutar shi ma ce a amma shi a asusun marayu shi mana da bukatun su na akwai Allah ubangiji biya masa to Allah ya biya musu bukatun su sai a karmar da akwai wata takarda ce ga al'umman garin gama daɗi ko ce ta inda aka hotunan ake sauka suna da bukata ne wa al'umma na roƙe jagoranci masallacin su na juma'a ko dama malam shi jagoranci gina musu wannan masallaci gabuka ne ya kai guda goma su da wuri sallar juma'a a dalilin malam ne aka samu wannan masallacin juma'a aka gina aka yi kwasa tare da malam duk malam ya ji sosai kuma ya yi taimako an gina wannan masallaci to a yanzu dai akwai wani abubuwa da ya taso musu ne suke bukatar al'ummar musulmi wanda zai iya taimaka musu ko wanda zai iya a taimaka musu akwai yan abubuwan da suka lissafa haka za mu ɗan karanta su a gurguje in akwai wanda zai iya taimaka ko zai iya bada wani abu to akwai nan ma akawun da suka bayar sai a same su kuma kaya ne sun ci akwai in an kawo akwai inda za a same su sai a su ɗauka akwai dai bulok guda dubu biyu da suke bukata mene bulok na'am guda biyu akwai guda dubu biyu da suke bukata sai siminti guda hamsin sai su guda uku sai dam na ruwa suna bukatan guda ɗaya sai janareto guda ɗaya sai kayan wayarin na wuta da kuma kafet ko tabarma to akwai numbar akawun da suka sa gashi nan kamar haka 65-53-41-56-68 once again 65-53-41-56-68 fidelity bank akawun ne nasiru garba sai daga ƙarshe wata nuna Allah ta ce malam mijin na kuɗi suka kare a hannunsa yanzu haka bayan nan ma ya gudu kuma masu kuɗi sun ce dole sai an biya su suke roƙon Allah cikin addu'a Allah wani zai kawo mafita ne
to Allah ubangiji ya bada mafita kuma Allah ya sa waɗanda za su taimaka su taimaka lallai masallacin mu ne muka yi abin na ɗin shi kuma abin da zai baka mamaki gurin ma ba hanyar mota min na san lokacin da muka fara abun sai dai mu ajiye motocinmu a wani daji mu shiga gurin to amma tun da Allah ya sa yanzu maganar ta fito kowa ya san ma mun je an yi kuma gashi sun rubuta don da yawa ba su sani ba wanda muka yi aikin da shi Allah ya masa rasuwa ya riga ya kafa abin da ya kafa to mu muna nan da rai yanzu to kuma gashi sun kawo kuma ni tun da aka gina masallacin muka je aka sa wata yar wuta da wani waye wani abin sola shikenan suka ci gaba da sallar su ni kuma na yi gaba to tun da dama bukatar shine mu gina masallacin kuma mun gina to wani akawun ɗin da aka bayar kamar sunan wani mutum ne shi kadai ba to irin wannan yana da wani abin tunani ga tunda ba mutanen ne suka zo da gun ba watakila wani yana eh, gara su zo su tabbatar in wani zai tura to a san saboda kasan mu abubuwan mu suna da yawa mu inda aka shasha mu da yawa an sha mu da yawa a wasu guraren to amma dai na san masallaci tabbas to da haka waɗanda suka yi abin da ɗin ya kamata a ce su samu liman su fara magana da su ba kawai mu zo mu karanta takarda a tashi ba ni ina ganin ina da shawarari domin wancan masallacin lokacin tun mai marigayi sarki a nan muke zuwa mu haɗu mu ɗauki mutumin da za a tafi da shi a wancan lokacin tun marigayi kuma Allah ya masa rasuwa saboda haka ina ga su zo su samu liman ai wannan magana din saboda mu tantance abubuwa an gane ko yawa na biyu ban sani ba wata baiwar Allah ko Allah ya sa za ta ji wannan sanarwa a mijinta ba shi da lafiya kamar yadda ta ambata kuma an kulle shi yana kurkuku to ba sani ba ya fito koya to ba ta da abinci ɗazu dai ta je can gidana to an ba ta wani abu na shinkafa to in dai ta ji wannan daidai wannan lokacin da ta je kamar yau to gobe ta je akwai wani abin da za mu ba ta na abinci ta je ta ci abinci domin na ganta da goyo na yau dai kam da na gobe da na jibi na san abinda muka bata ya ishe ta amma bayan tafiyar ta na sake tunani kuma kuskuren da na yi shine ban tambayi a ina take ba sai ina ne ba tana kuka yunwa ya dame ta kuma da goyo abinda tausayi kwarai da gaske amma idan Allah ya sa ta ji labari to ko dai ta je wajen tafsirin mu na FMC gobe ko kuma ta je kofar gidan nawa daidai lokacin sallar la'asar don wannan lokacin ne za a sanar ma in yi wuce wannan lokacin zan tafi tafsiri ba za a sanar ba ko ka je ba sauraron ka zan yi ba a lokacin saboda ba zan tsaya kuma ina yin wani abu daban ba mutane sun taru akwai wanda na sa ya santa don kada wata ta ji labarin kawai ta ɗauki kai ta je a ce ko ita ne za a gane ki yawa ita wannan ɗin wanda na saka ya ba ta wancan abincin ya santa kuma wannan ɗin ma ta hannunsa za ta sake karɓa wannan shi ne wadda ko wata ta je ma karki ɗauka kawai ba mu santa ba mun san an santa ni ne dai ban santa ba amma shi wanda ya zo da ita ya santa yawa don na sani mu ana ɗaukan hayar yara ma a je a ce mana marayu ne kuma ƙarya ne ba abin da ba a yi wallahi ai tun da na ga ɗan jagora yana yi wa makafo jagora amma ya haɗa canji da 'yan biyar biyar da 'yan ashirin ashirin da 'yan goma goma in ka cire ka ba shi hamsin makafin baya gani shi kuma sai ya cire ashirin sai ba makafin sai ya soke talatin malam ba abinda ba mu gani ba mu yau kawai sai dai mu bar al'umma a haka amma abinda muke gani ya wuce da duk kake tsammani hayan yara ma ana ɗauka a shiga anguwa ba ‘ya'yanta ba ne, wata uwa ce lalatacciya ta ba da ‘ya'yanta, duk abin da aka samu ita ma za a kai mata kamisho a kan ‘ya'yanta. A wannan al'umma ma da ta, shi yasa kake ganin wahalar ta kasa ƙarewa, saboda ba gaskiya mana. Ba mu da gaskiya, amma in Allah ya sa ta ji ko wani wanda ya san ta je don ta ji labarin wai mun raba abinci ne shi ne aka gaya mata, to ta je abincin ya ƙare. Amma dai tun da ta zama irin wannan hali, akwai abin da za mu sama mata wadda za ta ci abinci Allah yadda gobe ko dan wannan jaririn da take ɗauke da shi ya kamata a taimake ta Allah ya sa kuma ta ji eh sami addu'a anan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.